محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أما الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله التي لا تكون ولا تقوم إلا بها هي المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ويحب أهلها ويبغض أعداءها قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله أما الشرط الخامس فهو الصدق بأن يقول هذه الكلمة صادقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه قال تعالى في المنافقين الذين تخالف قلوبهم ألسنتهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال في آية يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وقال في آية يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون لذلك لا بد من الصدق المنافي للكذب يقول جل في أولا أم حص ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وفي الصحيحين أم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار البخاري ومسلم وبوب الإمام مسلم في صحيحه باب لا يكفى لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب والسادس الانقياد المنافي للترك فلا بد لقائل لا إله إلا الله محمد رسول الله أن ينقاد لشرع الله ويذعن لحكمه ويسلم يقول جل سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال عز سلطانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله آقبة الأمور قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره انقاد لأمره واتبع شرعه أما السابع الأخير القبول المنافي للرد إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشائر مجنون يقول البغوي رحمه الله يتكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها أعاذنا الله وأجارنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم حقق إيماننا ورفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الأولى من الجنة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الربا والبلاء والوباء والطاعون والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين آمة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قيل للحسن البصري رحمه الله إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال الحسن من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة لقد حسن لقد أحسن القائل حيث يقول لا ينتفي مجرد التلفظ إلا إذا حيث بها يستكمل وقد جمع واحد من السلف هذه الشروط في بيت واحد حيث يقول علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa cikin jerin hudubobinmu na bayani akan sharuɗan la ilaha illallah muhammadun rasulullah kalmar tauhidi kalmar ikhlasi mabuɗin aljanna kalmar da da ita ne mutum yake samun lamuni da garanti na ƙulla alaƙa da Ubangijinsa wacce take da sharuɗa guda bakwai kamar yadda malamai suka faɗa an tambayi wahabu ibn munabbah aka ce da shi shin ba duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna ba ba kuma la ilaha illallah ita ce mabuɗin shigan ba sai ce haka ne amma ka sani kowane mabuɗi kuma yana da haƙora sai waɗannan haƙora sun daidaita da yadda ƙofar take sannan ne za ta iya buɗewa a hudubobinmu da suka gabata cikin waɗannan sharuɗa guda bakwai mun yi magana akan guda uku inda lokaci ya cin mana akan na hudu na farkonsu shine ilimi na biyunsu shine yaƙini na ukunsu shine ikhlasi a na hudun da muke bayani shine lokaci ya riske mu shine almahabbatu li hadhihi alkalima daka ya yan uwa sharadi na hudu shine sharadin soyayya da kauna ga ita wannan kalma abinda ake nufi abinda kalmar ta kunsa bayan gundarin lafazinta me kalmar take cewa tana cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah to wannan ma'anar da wannan kalma ta kunsa bayan gundarin lafazinta ya zama kana son ma'anar sama da komai ma'ana kana son Allah subhanahu wata'ala a matsayinsa na mahalicci mamallaki mai gudanar da halitti da haka wa ma khalaqatul jinna wa shine ban halicci mutum da aljamba sai dan su kadaita ni da bauta to abinda dan shi ka zo duniya dan shi ne aka halicce ka dole ne ya zama wannan in kana da hankali da tunani shi ya fi komai zamowa a gabanka ba wai kasantuwarsa garinku ɗaya ba ba wai kasantuwarsa ya wai kasantuwarsa ɗan ƙabilarka ba ba dukkan wata hulɗa ta rayuwa ba a'a yaya la ilaha illallah take a wajensa matuƙar ta kankama to alaƙarka da shi za ta kankama matuƙar ba ta kankama ba to alaƙarka da shi kada ta kankama sai dai gwargwadon bukata ubangiji maɗaukacin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استهبوا الكفر على الإيمان ومن يفعل ذلك منكم فأولئك هم الظالمون Ubangiji maɗaukakin sarki ce wa ku waɗanda suka yi imani ahir kar ku riki iyayenku da ‘yan uwanku a matsayin masoya in dai sun fi son kafirci akan musulunci duk wanda ya aikata haka daga cikin ku to shi ma yayi asara ya taɓe da haka a soyayya soyayya ibada ce haka ma kiyayya ibada ce ba a yin soyayya sai ga wanda Allah ya ce a so kuma ba a kiyayya sai ga wanda Allah ya ce a ki duk yadda ka kai da son mutum idan ya keta sharaɗin Allah na a so shi dole ka watsar da shi to shine la ilaha illallah ka da gaske take duk yadda kake kin mutum in dai ya cika sharaɗin da Allah ya ce a so shi to dole ka so shi wannan shine ya nuna ka fi son Allah ka fi son kalmar shahada ka fi son saƙon manzon Allah sama da son zuciyarka amma matukar ba haka ba to ko muna wuridin la ilaha illallah kullun sau miliyan ƙarya muke yi domin ba haka la ilaha illallah ta ce ba kuma ba kawai gundarin lafazin ake bukatar mu faɗa ba dole ne sai mun san ma'ana kuma dole sai mun kiyaye wannan ma'ana ɗin ubangiji maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙar waɗansu ababe daban sawa'an gumakansu ne sawa'an dukiyarsu ce, sawa'an matansu ne na aure, sawa'an gidajensu ne na zama kai koma menene, yuhibbunahum ka hubbillah suna daidaita su da soyayya da Allah, yadda yake son matarsa haka yake son Allah, ta ya za a gane, yanzu da matarsa za ta ce karkayi, Allah ya ce kayi sai ya bi na matarsa ya bin na Allah, to kaga ya fi santa, ko kuma in matarsa ta ce yayi Allah ma ya ce yayi zai yi daidai da daidai, to ya daidaita su. hakanan ya fi son jam'iyyar siyasarsa sama da Allah kamar yadda mun sha ji da yawa daga cikin bakin 'yan siyasa gurɓatattun bakuna miyagun bakuna bakunan jahilci bakunan wauta wani zai ce maka da kafirin jam'iyya kaza ta hamayya da musulmin jam'iyya kaza ta hamayya gwanda kafirin jam'iyya kaza tasa to kaga wannan fifita san Allah san zuciya ne akan san Allah Allah madaukakin sarki ya ce قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وبنجي يتي شيدسو إن كان آباؤكم إن إيا ينكو نيسك زمو وأبناؤكم دا إيا ينكو وإخوانكم دا ينكو wa amwalan iktarabtumuha da dukiyar da kuka tara ta wa ashiratu wa ashiratakum da danginku wa amwalan iktarabtumuha da dukiyar da kuka tara wa tijaratan takhshawna kasadaha da kasuwancin da kuke tsoron rugujewarsa wa masakinu tardawnaha da gidajen da kuka yarda da zaman cikin su kuke jin dadi ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi su kuka fi so sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi su kuka fi so sama da daukakar addinin musulunci fatarabbasu kashinku ya bushe ku jira kawai duk abin da za ku yi ku je ku yi duk sallar da za ku yi ku je ku yi amma matukar kun karya wannan shar'i na aqida wannan shar'i na addini to wallahi sallar ku ba za ta yi muku amfani ba wallahi azumin ku ba zai muku amfani ba wallahi wurdin la ilaha illallah ku kadai da fatan baki ba zai muku amfani ba hatta ya'ti Allahu bi amrihi ku jira Allah zai yi maganin ku za ku mutu za ku je ku tar da shi inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya son fasikai mana fasikanci shine fifita son wani abin duniya sama da san Allah sama da san manzan Allah sama da san addinin Allah sama da kulla alaka akan san Allah da san manzan Allah da san addinin Allah daka ya ƴan uwa wannan sharadi ne kuma jigo a cikin kalmar tauhidi dole ne in ka faɗi kalmar tauhidi kafirta la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ka san cikin sharuɗanta ba za ka so wani abu daidai da Allah ba ballantana ka fifita shi akan Allah ba za ka so wani abu daidai da manzan Allah ba ballanta naka fifita shi akan manzan Allah ba za ka so wani abu daidai da addinin Allah ba ballanta naka fifita shi akan addinin Allah duk abin da za ka so ya zama ƙasa da waɗannan hadisi ya tabbatin sahih al-bukhari da muslim manzo Allah ya ce salafun man kunna fihi wajada halawatal iman abu guda uku duk wanda ya hada su to shine yake jin dandayan imani mana ba dusar yake ci ba me zaƙin da bargon da ɗanɗanan yake ci imani yana da dusa dusarsa shine kawai furucin baka ba tare da sanin ma'ana da kuma aiki da abin da ma'anar ta kunsa ba wanda kuma kai ka san dusa ba ta da amfani a jiki abin da abinci ya kunsa na sinadarai na ɗanɗano na abubuwan da suke gina jiki shi jiki yake bukata amma ba dusar ba shi yasa duk daɗin abinci idan ka ci shi wannan ake zuƙewa a bar maka a jiki ita ku dusar dole ka fitar da ita ta ba haya baka bukatar ta to kalmar shahada tana da dusa kuma tana da sinadaran da suke gina imanin mutum waɗannan sinadaran su ne ginshiƙin ba wai dusar ba furucin baka kaɗai in dai baka san ma'anarta ba baka ƙudurce ma'anarta ba to furucin baka ba zai maka amfani ba kamar yadda bayanai sun gabata da haka manzo Allah ce daga cikin abubuwan da kalmar shahada ta kunsa wanda da su ne mutum yake cin gajiyarta ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah da manzansa su zama su suka fi soyuwa a gare ka sama da kowa sama da komai wa ayyu hibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah duk wanda zaka so shi ya zama alaka soyayyar Allah ce ko zai baka wani abu ba abin da zai baka kake kallo ba ya alakar sa da Allah wannan shine matakin farko domin zai yi ka so wani kuma kana samun wani abu a tattare da shi to in kai mai imanin gaske ne ba abin da zaka samu ba shine abin kallo farko menene alakar sa da Allah yaya tarbiyyarsa take yaya Allah maɗaukacin sarki ya nufe shi da cika sharuɗan aiso shi ba a nufin cewa a duniya za ka samu mutum ɗari bisa ɗari in ka cire manza Allah amma gwadawa ake yi duk mutumin da ya cika cikin sharaɗi goma na Allah sai ya cika takwas ya fi wanda yake da biyar wanda ya cika biyar ya fi wanda yake da uku to haka ake muwazana gwargwadon ƙaunarsa da Allah gwargwadon ƙaunar da kake masa gwargwadon biyayyarsa ga Allah gwargwadon biyayyar da za ka yi masa gwargwadon tawayensa ga Allah gwargwadon yadda za ka yi masa tawaye ka nisance shi da haka wa ayyu hibbal mar in za ka so mutum kar ka so shi ba dan wani abu illa lillahi sai dan Allah wa ayyakraha ayyau da ilal kufur kuma kullun ka rinka tsoro da firgicin abin da zai jefa ka cikin kafirci da id an qabahu Allah bayan Allah ya tsamo ka daga kafircin nan ya kawo ka musulunci ya dora ka akan gwadaban tafiya aljanna kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nari a wata ruwayar an yulqa fi an-nari irin yadda kake tsoron kada a jefa ka wuta to ya zama kana tsoron komawa zuwa ga kafirci mana kullun ka rinka nisanta kafirci kullun ka rinka baya baya da kafirci kuma kana tsoron kada Allah madaukakin sarki ya riska da kai gare shi kuma kana tsoron kada Allah madaukakin sarki ya saka cikin ma'abutan kafirci mana waɗanda suke sune yan wuta to sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da haƙƙin musoshi sama da kowa ba wanda yake da haƙƙin ƙauna da soyayya akan mu in ka cire Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nufi da san annabi shi ma ba shine da'awar so din ba a baki irin yadda muka fi ji muka fi gani muka fi sauraro daga bakin da yawa daga cikin mutane zaka ga wani yana tutiyar yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma irin yadda yake waka ta shedanci ta duniyanci wai kuma wai da irin wannan salo ne zai bi manzon Allah wai shi ma ƙauna ce a'a kaunar manzo Allah ba irin yadda ake kaunar sauran mutane bane ita kaunar manzo Allah ibada ce amma kaunar matarka kaunar ƴaƴanka kaunar dukiyarka ibada ce amma al'ada ce take hukunta maka yadda zaka yi kowane gari akwai irin yadda maza suke son matansu a kowace al'ada akwai irin soyayyar da iyaye suke wa ƴaƴansu da kuma irin yadda suke mu'amala da su kowace al'umma da kowace al'ada tana da irin nata amma shi san annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce dole in bar al'adar garin mu ka bar ta garin ku mu bar dukkanin abin da zuciyar mu take riya mana na yadda zamu so shi mu zo mu tambaye shi ya zamu so shi mu zo mu tuntuba Allah su annabi sannan ake azumi ya karbu sai da san annabi sannan ake yin aikin haji ya karbu to in Allah zai koya mana abin da bai kai san annabi ba ta fuskar daraja sai kuma ya bar mu san annabi mi gaban kanmu ba zai yi ba addinin musulunci har aban daki bai barka ka yadda ka ga dama ba kashi kaga wulakancin kashi da kaskancinsa ibada bace sai an tambayi Allah an tambayi manzon Allah ya zamu soka salatin annabi yana daga cikin soyayyar annabi na gaba gaba shi yasa Allah ya ce yana nasa mala'iku suna nasu mu ma mi namu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikunsa sune wa annabi salati kowa da irin nasa salatin Allah ba shine irin na mala'iku ba domin Allah laisa kamislihi shay salatin mala'iku ba shine irin namu ba domin kowa da nasa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja amma dai Allah ya ne wa annabi salati mala'iku suna nasu mu ma mi namu lokacin da wannan aya ta sauka sahabban annabi suka ce da shi ya ma'aikin Allah Allah ya ce mi maka salati yaya zami ashe kenan ba a yi wa annabi komai gaban kai sai an tambayi yaya Allah ya ce sai an tambayi shi annabin yaya za a yi shi yasa alfazazi yace wala taglu fi shay'in min alqawli waqsidi zin alqawla in hawalta madaha muhammadi fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu kar ka wuce gona da iri in ka tashi yaban annabi ka rinka auna maganganunka da me zaka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowace magana akwai ta daidai akwai ta kuskure akwai maganar da in ka gaya wa sarkin garinku daidai ne yabo ne akwai maganar da in ka gaya wa matarka soyayya ce ƙauna ce amma in ka gaya wa manzan Allah rashin mutunci ne rashin ladabi ne ba a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan shi yasa yadda zamu kira shi sai da Allah ya koya mana la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kar ku rinka kiran annabi yanda kuke kiran kowa kai daidai da yadda kake kiran babanka ba haka zaka kira annabi ba kaga dai babanka zaka kira shi da mutuntawa da girmamawa amma mutuntawar da za ka yi manzo Allah da girmamawa tafi wannan yadda za ka yi magana a gaban annabi tafi yadda za ka yi magana a gaban kowa ladabi ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullaha inna Allaha samiyun alim ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun wannan ayar har da annabi baya da rai tana aiki ladabi har ba a gaban annabi ba game da annabi yana nan har gobe malamai suka ce yanzu idan ka zo inda ake karantar da hadisansa kamar gabansa kake dole kai ladabi ba a daga murya in ana karatun hadisi ba a daga murya ba a zaman naga dama ba a yin duk wani abu na rashin ladabi wata rana sayyidina Umar yana masallacin annabi sai ya ga waɗansu mutane su biyu ƙauyawa suna musu sun daga murya a cikin masallacin annabi Umar ya ce a je a kawo su aka je aka kawo su farkon tambayar da ya musu ya ce ku 'yan Madina ne suka ce a mu baki ne kai ina ne garin ku ya faɗa kai ina ne garin ku ya faɗa yace Allah ya so ku wallahi da ku ɗan Madina ne yau da jikin ku ya gaya muku a masallacin Annabi kuke musu yana kwance ba a yin haka a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yau ka kalli abin da muke yi a Kano da sunan yaban Annabi mutane za su sha kwaya mutane ba sa sallah a wajen zaka samu ɗan neman maza zaka samu ɗan daudu sai karuwa iska ta lalace sai a kira ta da suna sayyada yara a ce da su ɗan daban annabi a ce da su ‘yan daudin annabi wal iyazu billah a ce da su ‘yan kaza ‘yan kaza na rashin mutunci ana jingina wa annabi wai duk wannan sunansa soyayyar manza Allah ba ranar da ake rashin mutunci da rashin kunya a garin nan sai ranar da ake murna da ranar haihuwar annabi ba wani taro in ka cire taron rali na ‘yan siyasa da suke yi da ya kai wannan taron rashin mutunci da ake a garin nan ranar takutaha ranar kaza ranar kaza da sunan san annabi wallahi wannan ba shine san annabin da Allah yake so ba wallahi wannan ba shine kaunar annabin da Allah ya ce mu ba wallahi wallahi wannan son zuciyar mu muke bi wannan karya la ilaha illallah ne muhammadur rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingantacce la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai taba zama muminin gaske ba hatta akuna ahabba ilaihi har sai na fi soyuwa a gare shi min waladihi sama da iyayen da suka ƴaƴan da ya haifa ka ji ka fi son annabi saboda ƴaƴanka yau da za a ce wani abu zai samu annabi ya samu ‘ya'yanka na ƙiwal iyazu billah ka gwammace ya samu ‘ya'yanka akan ya samu manza Allah wata mata ‘yar madina an je yaƙi an kashe mutane da yawa daga cikin sahabbai tana zaune a ƙofar gari tana daku mijinta ya tafi babanta ya tafi ɗanta ya tafi da aka zo farko waɗanda suka dawo sai suka gaya mata an kashe mijinki sai ta yi istirja'i ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗansu suka zo suka ce mata an kashe babanki ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu suka zo suka ce da ita an kashe ɗanki ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma za ku ila bi rasulillah duk wannan mun yadda sun tafi me ya samu manzan Allah kuma sai a ce mata kwantar da hankalinki labari zai zo can da ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ta rungume shi ta fashe da kuka ta ce ya rasulallahi kullu musibatun dunaka khair ya ma'aikin Allah duk wata musiba da za ta taɓa mana wani ba kai ba da sauƙi fadainahu bil arwahi law kana yuftada wa kullum bihi ba'di dhalali qad ihtada idan da za a ba da rawuka manzon Allah ya zauna sahabbai suka ce wallahi mun yadda za mu bada dukkan rayukanmu don ya zauna mu mu tafi shi yasa da yawa daga cikin sahabbai akwai wanda an kawo annabi sara ya sa hannunsa aka cire masa hannu dan ya gwammace gwanda ya rasa hannunsa akan wannan saran ya taba jikin manzo Allah akwai wanda aka nufo annabi da mashi ya tura fuskarsa aka tsire masa ido mashin ya take a idansa ya gwammace hakan ya same shi akan ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce soyayya ta gaskiya a yau manzon Allah baya nan da zatinsa baya wannan shine yake nuna kana son annabi irin soyayyar da sahabbai suka yi masa lokacin da suka rayu da shi su kuma jiki da jiki amma ba wai kiɗa da rawa da waƙa da morewa da holewa da yin abin da aka ga dama da fantamawa da da'awar soyayyar manzo Allah ba wannan ƙarya ne wa kullun yadda'i wasalan bi laila wa laila la taqiru lahu bi zaka kowa yana iya cewa shi masoyin annabi ne amma shi annabin ya san waye masoyinsa shi yasa ya gaya mana a hadisin shafa'a yace wallahi ku sani akwai mutanen da ba za a bar su su haɗu da ni ba cikin ku yace a ranar lahira bayan an gama tsayuwar hisabi mutane sun sha wahala suna jin kishirwa ni kuma ina can a bakin tafkin alkausara ina jiran ku ku zo sai kun taho ina ala halumma ala halumma ku taho gani nan ku taho gani nan yace sai mala'iku su zo su tsare gabana su ce ba za su zo ba fa innaka la tadri ma ahdasu ba'daka baka san me suka yi ba bayan ka kad baddalu wa ghayyaru sun musanya sun canja sallaka ba irin tasu bace ba azumin ka ba irin nasu bane ba aqidar ka ba irin tasu bace ba tauhidin ka ba irin sa suka bautawa Allah da shi ba da haka ba za a hada ka tare da su ba da haka manzo Allah ce da naji haka sai in ce fasuhukan fasuhukan to ku janye su da ni ku nesa da su da haka ya ƴan uwa dole ne idan muna son mu zama muminan gaskiya sai mun karanta ya annabi yayi imani cikin hadisansa ya Allah madaukakin sarki yace ai imani cikin ayoyin alqur'ani ya sahabbai suka dabbaka waɗannan ayoyin da hadisan a aikace to wannan shine abin da Allah yake nufi ba al'adun garinmu ba ba abubuwa na son zuciyarmu ba ba kawai yadda muka tashi muka gani ana yi a kasuwa ko ana yi akan titi ba abu mai kima ya fi karfin a tsince shi a kasuwa abu mai daraja zuwa ake makaranta a karanta shi a san shi ai aiki da shi imani ya ɗari komai da ka sani a duniya in dai kasuwar ka ka iya tsare ta za ka je ka nemi ilimin kasuwanci ka tattala jarinka ka ai alkinta to imaninka ya fi dukkan wani jari da ka sani ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ubangiji yace ya ku waɗanda suka yi imani kuna sa in gaya muku kasuwancin da ba a asara kasuwancin da zai tseratar da ku daga azabar wuta in kasuwancin duniya yana hana ka fargabar talauci yana hana ka kwana da yunwa yana hana ka fatara to bala'in fatara da talauci da kwanan yunwa a duniya bai kai bala'in wutar jahannama ba to kaga in kana da hankali kana da bukatar kasuwancin da zaka sha a can irin yadda ka bukaci wanda ka sha a nan to shine Allah ya ce tu'minuna billahi wa rasulihi shine ku imani da Allah ku imani da manzon Allah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku taimaki addinin Allah da rawukanku ku taimaki addinin Allah da dukiyoyinku to sannan ya ƴan uwa yana daga cikin sharadi na kayi soyayya dan wannan kalma shine ya zama kana son dukkanin wani mumini kuma kana kin dukkan wani wani kafiri ko babanka ne ko ma wane ne wannan shine ka'idar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace awsaqu ural imani alhubbu fillahi wal bughd fillah igiyar imani mai kwari ita ce soyayya dan Allah da kiyayya dan Allah dan me kake son wani dan ya so Allah dan me kake kin wani dan ya ki Allah to wannan shine ya nuna cewa imaninka da gaske ne kuma ya nuna la ilaha illallah ka ba ga magari bace ba sharadi na biyar ya yan uwa shine faɗar wannan kalma da gaskiya ba wai faɗarta faɗa kawai ta baki ba tare da sanin ma'anar da kuma yadda da abin da ma'anar ta kunsa ba ba faɗa irin ta don mutane su ji ka kubuta daga wajensu ba amma zuciyarka bata damu ba irin yadda munafukai suke yi shine Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafukai suka zo wajenka suna cewa mun rantse kai manzo Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu lalle Allah ya san kai manzansa ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina lakazibun Allah yana rantse maka munafikai ƙarya suke yi wannan furcin na bakin su bai kai zuci ba a wata ayar yace yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa ne da bakin su abin da zuciyarsu bata yadda da shi ba da haka ya ƴan uwa dole ne mu san wannan kalma mu faɗe ta da gaske mu san ka'idojinta da dokokinta kuma mu kiyaye ubangiji yayi alƙawarin sai ya tallata masu faɗarta da gaskiya dan a san su kuma sai ya tona asirin masu faɗarta da ƙarya dan a gane su alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ya ce a hasiban nasu yanzu mutane tsammani suke ai ya kulu amanna kowa ya ce yayi imani wa hum la yutanuna ba za mu jarraba su ba ba za mu gwada su ba ba za mu yi tankaɗe da rairaya ba sai Allah ya ce wala qad fatanna alladhina min qablihim wallahi mun jarabci wanda suka gabace ku duk da sun fi ku gaskiya amma da suka faɗe ta ba mu kyale su ba sai da muka yi tankaɗe muka yi rairaya aka gane tsaba aka gane tsakuwa aka gane na gaske aka gane na ƙarya fala ya alamanna Allahu allazina sadaku dan Allah ya tallata masu gaskiyar gaske a gansu wala ya alamanna alkazibina kuma Allah ya tallata makaryata a gansu a san su akwai mai faɗan la ilaha illallah da gaske akwai mai faɗan la ilaha illallah ƙarya yake yi da baki yake faɗa amma ƙarya yake bai gaskata ta a zuciya ba bai ma san me take nufi ba to wannan alƙawarin Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar ya ce ma min ahadin ya shahadu Allah ilaha illallah ba wani wanda zai shaida babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ya sani ya shaida annabi muhammadu manzon Allah ne sai ya ce sidiqan min qalbihi amma fa da gaske daga zuciyarsa illa haramahu Allah ala nar face sai Allah ya haramta masa shiga wuta ashe kenan ko ka faɗe ta in ba sidiqan min qalbika bane to wannan baya cikin sharadin Allah ya haramta wuta ta ci jikinka baya cikin alkawarin Allah ya saka aljanna wannan hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba ta 128 a muslim hadisi mai lamba ta 32 shi yasa imam muslim yayi babi yace babun la yakfi mujarradu talaffuz bi shahadataini bal la budda min istiqanil qalb babun da yake magana akan kawai furta kalmar shahada a baki baya isa baya isa dole ne sai an samu sharuɗa da ka'idoji wanda daga ciki akwai sakankancewa zuciya sharaɗi na shida alinqiyadu almunafi litark miƙa wuya da sallamawa wanda yake kore ƙi kore yardarwa kore ƙin karɓa domin dole ne duk abin da kalmar shahada ta ƙunsa abin da kake nufi na yadda da duk sharuɗanta duk abin da za a sa ni sakamakon wannan kalma na yadda duk abin da za a hana ni sakamakon wannan kalma na yadda zan bar shi to wannan shine sharaɗinta domin ƙulla yarjejeniya ne da alkawari tsakaninka da Allah da ka dole ne ka miƙa wuya ga shari'ar Allah dole ne ka sallama masa ubangiji ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsarun ku miƙa wuya zuwa ga ubangijinku ku sallama masa tun gabanin azaba ta zo muku kuma ba za a taimake ku ba a wata ayar yace wa man yuslimu wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa ilallahi aqibatul umur duk wanda ya mika wuyansa ga Allah yana mai ihsani yana mai kyautata ibada ga Allah ya yadda da duk umarnin Allah zai bi duk hanin Allah zai hannu gwargwadon ikon sa ubangiji ya ce to wannan fa shi yayi riko da igiya mai karfi ta kalmar shahada wa ilallahi aqibatul umuri kuma karshen al'amura suna ga Allah al-imam ibnu kasir ya ce abinda waɗannan ayoyi suke nufi waje biyu da suka ce wa man yuslim da wa anibu ila rabbikum wa aslimu ibnu kasir yace in qada li amri llahi wattaba shar'ahu shine ka mika wa Allah wuya ka sallama masa ba irin imanin wasu gurbatattun yan boko ba su dai sun tashi sun ga a garin su ana kalmar shahada sun tashi sun ga ana sallah amma duk abin da Allah ya ce wai saboda me idan hankalin su ya yadda ya karba sun yadda in hankalin su bai yadda ba bai karba ba suna da ja kafirci ya fi burge su sama da musulunci wannan ba kalmar shahada bace ba wannan kawai rayuwa kake yadda kaga dama amma ba yadda Allah ya ga dama ba inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na shi muminin kwarai duk abin da aka ce Allah ne magana ta kare ka gane ko baka gane ba in dai ya tabbata Qur'ani ya faɗa shi kenan shi yasa ɗaya daga cikin magabata yace duk lokacin da Allah ya ce ayi wani abu ko ya faɗi wata hikima ko ya faɗi wani zance sai na kasa ganewa ba na cewa ba zan bu ba na tabbatar da cewa wannan abin haka ne ilimi ne amma ƙwaƙwalwa ta ce ba ta kai ta gane ba sai in dawo ina zargin kaina amma sai in sallama wa Allah domin Allah ya ce wa tilkal ayyamu nadribuha wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun ga ayoyi nan ga misalai nan muna buga su ga mutane amma ba mai ganewa sai mai ilimi ilimi kuma baiwa ce ta Allah ilimin sanin Allah sanin addinin Allah baiwa ce ta Allah ba wai kawai dan kayi digirin boko shikenan sai ya zama ka san addini ba ba wai dan an haife ka a tsakiyar garin Kano shine zaka zama addini ba sai Allah ya ga dama ya zabe ka sai ya sanar da kai ubangiji yace yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera wa ma yadhakkaru illa ulul albab Abdullahi dan Abba zai ce fahimta alqur'ani Allah yake nufi anan da hikima duk wanda kaga Allah ya zabe shi ya fahimtar da shi alqur'ani to yayi masa baiwa ta musamman domin ba kowa Allah yake yi wa haka ba da haka ya ƴan uwa mu sani mu ƴan adam ne duk tunaninmu da hankalinmu gajiyayye ne takaitacce ne kamar yadda muke gajiyayyu takaitattu da haka Allah yakan yi magana da mu wani lokaci da abin da ya wuce hankalinmu ya wuce tunaninmu abin da Allah yake nufi shine mu sallama masa mu miƙa masa wuya mu yadda shi ya isa ko mun gane ko ba mu gane ba duk abin da Allah ya yi ilimi ne hikima ce adalci ne ubangiji subhanahu wataala shine masani mu ba mu da sani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shine masani ku ba ku sani ba to da haka dole ne mu zama muna da total submission al-inqiyadul kamil mi kauya 100 bisa 100 game da Allah duk abin da ya faɗa magana ta kare to wannan shine sharadi na shida daga cikin sharuɗan la ilaha illallah sharadi na bakwai na ƙarshe shine al-qabulu laha total saranda ma'ana mutun ya zai tsaya sai abin da Allah ya ce sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musamman dangane da abin da ya shafi addini har ma da abin da ya shafi rayuwa abin da mutanen maka suka ki suka ƙi yadda su karɓi kalmar domin sun san in sun karɓe ta da umarni da hani sai daga Allah innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun sun kasance in an ce ku ce la ilaha illa Allah sai su ƙi sai su ce idan muka faɗi wannan kalma to mun nuna cewa za mu biyayya mu kuma ba mu ba za mu biyayya ba al-imam al-bagawi yace yatakabbaruna an kalimati at-tauhid wa yamtani'una minha sun yi mata girman kai sun ƙi yadda su karɓe ta saboda sun san sharuɗan da za ta ɗora musu da ƙa'idoji da dokokin da za a gindaya musu Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka inganta imaninmu Allah ka kare mu daga son zuciya Allah ka kare mu daga dukkanin bata Allah ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare mana ita Allah maɗaukakin sarki ka haɓaka arzikinmu Allah ka sauƙaƙa mana ɗawainiyoyinmu Allah madaukakin sarki ka yayi mana dukkan damuwoyinmu an tambayi Hassan al-Basri aka ce da shi wasu mutane suna cewa duk wanda yace la ilaha illallah fa zai shiga aljanna sai Hassan al-Basri yace a'a sai dai wanda yace la ilaha illallah ya bada haƙoƙinta ya cika farillanta to shine zai shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la ilaha illallah tana da haƙoƙi umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah فإن قالوها أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها idan mutum ya ce la ilaha illallah ya tsaye da sallah ya ba da zakka ya cika dukkanin sharuɗa to shine la ilaha illallah za ta yi masa aiki Allah ka samu cikin waɗanda za su cika sharuɗan la ilaha illallah idan Allah ya nufe mu da kaiwa hudubobi masu zuwa abubuwan kuma da suke warware la ilaha illallah su za su biyo baya domin la ilaha illallah yadda ka san alwala ce ana ɗaura ta kuma tana warwarewa dole ne idan kana so alwalarka ta tsaya sai ka san me ake yi kafin ai alwala na tsarki da kama ruwa kuma menene abin da ko bayan an yi alwalar in an yi shi kuma alwalar ta warware to haka kalmar tauhidi take tana ɗauruwa kuma tana kwantuwa ana ƙullata kuma ana warware ta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jaddidu imanakum fa innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu washyus thawbi a wata ruwayar duk da tana da rauni bi qawli la ilaha illallah ku sabunta imanin ku imani yana tsufa yana warwarewa irin yadda ka san tufafi yana tsufa ya warware ya kece ya tsage ya dagargaje zanen jikinsa ma ya buce ya koma filan alhalin da ya kasance mai zane اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم